in ba ku manta ba muna nan a cikin suratul baqara kuma muna aya na 189 za mu shiga 189 insha Allah
Fatiha salatul Fatiha.
Fatiha da salatul Fatiha.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأن آية سوكني لما صد النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da aka tsare annabi anil baiti gabarin ɗakin ka'aba amal hudaybiya ta shekaran hudaybiya wa salaha al-kuffara ala an ya'uda al-am al-qabil yusulu da kafirai ya dawo shekara na baɗi wa yuqallu lahu makkah su bar mashi makka salasata ayyamin kwana uku wa tajahhada li umratil qalai da shekara ya kewayo ya shirya don ya je al-umra na biyan wanda bai samu yayi ba وخافوا ألا تفي قريش أن يجد أوران كذا قريش صحابي سوك يجد أوران كذا قريش يا واسع تشكى الكوري فكين تشكى الكوري ويقاتلوهم سياكيس وكره المسلمون المسلمين سوك كي قتالهم ياكي دسو بالحرم أشكين هرمي والإهرام دين أشكين هرما وشعر الحرام وتابين دي فارو دا منزال الله صلى الله عليه وسلم هجرة دا مكة زوا مدينة يا شكر شدا بسامو زوا مكة با da shi da sahabban da suke tare da shi na annabi sai ya kwanta sai mafarkin cewa ya shiga ka'aba har ya yi dawafi ya fita to mafarkin annabi ko gaskiya ne da gari ya waye sai ya gaya ma sahabbansa cewa ga abin da yake faruwa suka ce alhamdulillah ai wannan abu ya yi daɗi sai annabin shirya tare da sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da zai je wannan ya yi umra ba don yaƙi ba manzo Allah ya kusa da Makka sai sauka wani wuri da ake ce mashi Hudaybiya wuri ne kusa da Makka wanda yanzu ana ce mashi Wadi Fatima in kana zuwa kan hanyar Madina zaka ganshi an rubuta Wadi Fatima a wajen annabi ya sauka da ya sauka sahuhan Makka da kananan yara suka fito suna jifan annabi da duwatsu da kibiyawu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki sai na Usman wanda yake kisan yana da tsawo kamin a aiki sai na Usman in an ce wani kaje zai ce kai in na je ba zan fito lafiya ba wani kaje ce kai in na je ba zan fito lafiya ba amma annabi bari a baka shawara sai na Usman shine mai zaman lafiya da kowa shi kai in ya shiga Makka zai fito lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sai na Usman ya gaya musu cewa ga abin da yake nufi ya zo ne ya yi ɗawafi ya yi umra ya koma da lokacin da ya tafi kamin ya dawo sai iblis ya shelanci cewa ai usman din ba an kashe shi a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba sai ce to kun ji wani labari an kashe sai na usman to amma fa in an kashe sai na usman ba mu zo da niyyar yaki ba yaki fa zai faru yau sabai suka ce mun yadda kowane sahabi zai miƙa hannu ma annabi mubaya'a da shi ce mun yadda mu mutu mun yadda mu mutu don daukaka addinin Allah to da kowa ya gama musafa sai na Usman baya nan sai annabi ya nuna mu'jiza yace to kun ga wannan hannun na wani dama to ita ce ta Usman wannan hannun hagun kuma na wani to yamma na yi ma Usman baya nan daga nan aka fara samu sai suka suka ce ma annabi yanzu ka taso an ji duk duniya sun san muna fada da kai ka shigo garin makka ka yi dawafi ka fita lafiya ai ka cuce mu ka fi karfin mu kenan yanzu wannan bana ne ba zai yi ba sai dai ka koma baɗi sai ka zo sai mu baka kwana uku mu bar maka garin ba in mun baka kwana uku ka zo abinda za ka yi to shikenan sai ka fita manzo Allah ya yarda amma sabbai ba su ji dadin wannan al'amari da ya faru ba hatta sai na Umar da yake mai zafi ne ya zo ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam shin mafarkin ka ba gaskiya bane ba Allah ya aiko ka ba ya za mu zo ga mu ga Ka'aba a tsare mu za a ba mu kaskanci mu da karfin mu mu zo mu tubu da wani abu manzala ce to gaskiya ne mafarki na gaskiya ne amma ko da nace na yi mafarkin na gaya maka bana na gaya maka bana ya tashi je sai da bakar abakar ashe mutumin nan ba kan gaskiya yake ba ba akan kaza ne ba sai na mana ce to wai shin da ya gaya maka ya mafarki ya gaya maka bana kaman yadda annabi Muhammad ya faɗa Allah ya ce kowa ya tashi ya soke dabbansa da ya zo da shi a juya sabai kowa yake tashi saboda tashi hankali maza Allah sallallahu alaihi shiga cikin ɗaya daga cikin matansa yace ban taba ganin irin wannan rana ba in ce masahabai na su yi abu su kasa tashi duk suna zai suka ce ya rasulullah ka yi hakuri hankalin su ne ya tashi ka rabu da kowa ka je ka soke dabban ka kana yi haka kowa zai tashi annabi ko irin soke dabban sa kowa sai ya tashi to ashe sai aka yi sulhu a cikin wannan tafiya da suka yi sulhun na aka ce to an ba da shekara goma ba yaki kar annabi ya aka dai sulhu ne ga yanan sulhu in ka lura a zahiri an cuci musulmi domin har da cewa in kafirai sun gudu wajen annabi ya dawo da su amma idan musulmai sun gudu ba za a dawo da su ba da an yi irin wannan to ne da sulhu ne haka aka dai aka yi to ashe fatahi ya zo kenan daga wannan sulhu ne a tsakani su suka warware da suka warware Allah ce a yake su to shine Allah subhanahu wataala yake ce musu shekara nan baɗi da suka dawo da suka dawo manzalar salsama ya zo ya shiga ka'aba an ba shi kwana uku din kamar yadda suka faɗa to su suna jin tsoron kada su yi yaƙi a cikin hurumin makka Allah ya haramta hurumin makka a yaƙi gaba ɗaya ba a kawo mata yaƙi ba ta yin yaƙi manzalar sallah ya ce duk duniya Allah bai halatta ma kowa ba sai ni kadai ni ma sa'a ɗaya ne da aka yi fato makka daga nan kuma babu wani wanda zai kawo makka yaƙi man dakhalahu kana amina Allah ya ce kar ku damu wa qatilu fi sabilillah ku yaki saboda ɗaukaka addinin Allah li ila idinihi allazina yuqatilunakum wanda suka yake ku milal kuffari wala ta'taddu alaihim bil itida'i bil qital kar ku shishige ku fara yaki da su ku shiga idan kun shiga makkan kuna ganin kamar laifi ne a yaƙe ku a cikin makka kan da ku fara amma duk wanda ya yaƙe ku kuma ku maida masa in amma kar ku shishige ku fara إن الله لا يحب المعتدين ألا باسا ما في الشيشي المتجاوزين ما حد لهم ما سكيت لابن لأك إياك مصر وهذا ونن منسوه أن ينسينسا بآية براءة سورة آية ديزو أجكين سورة البراءة don wannan yana daga cikin wanda aka shafe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikun ku yaki kafirai duka waqtuluhum ku kashe su haythu zaqaytumun duk inda kuka same su wa akhrijuhum ku fitar da su min haythu akhrijukum ta inda suka fitar da ku makkata wa qarfu ila bihim zalika an yi haka da su amal fatih shekaran fatuhu makkata wal fitnatu ashaddu min al qatl ai shirka ya fi yaki tsanani azamu law ya fi yaki kashewa lahum gare su fil harami a cikin hurumi aw al ihram ko a cikin ihrami allazi ista'zamtumuhu wanda kuke ganin girman yin yaki a cikin hurumin makka kuma kuna cikin harami to ai abin da suke yafi dan shirka yafi wannan muni wala tuqatiluhum inda almasjid alharam amma kar ku yake su a masallaci mai alfarma ai fil haram hatta yuqatilukum sai in sun yake ku fihi a cikin sa bayan qatalukum fihi in sun yake ku koda a masallaci mai alfarman ne faqtuluhum ku kashe su فيه آه فيه أتكنسا وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة وإن قاتلوكم ولا تقتلوهم وإن قتلوكم فقتلوهم أو قراءة كينا shi sa kaga lokacin da annabi ya fito makata ya ce to duk wanda ya shiga ka'aba kar a kashe shi duk kafirin da ya gudu ya shiga ka'aba ya tsira sai aka ce ya rasulullah abu sufyan mutumin kamar son fahari ne gashi ya musulunta shine babba ka ba shi wani abu wanda zai fahari da shi annabi ya ce to ashe lance duk wanda ya shiga cikin gidan Abu Sufyan shi ma ya tsira kana kashe shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya halatta min Makka ya yaki a cikin shi shi ma sa'a ɗaya ne كذلك القتل والإخراج هكذا انكسار فتر وأن جزاء الكافرين شين ساكيا كافرين
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقت- وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا إذا سكا تكي سكا بركاتر سكا مسلمتا فإن الله غفور ألا مغافر عني لهم غريس رحيم ميرهما بهم رسول وقاتلوهم كياكيس حتى لا تكون فتنة هر كر أسام كافر كر أسام كافر قبادة ويكون الدين لله الدين يكسن شيء لله ga Allah wahdahu shi kadai la yu'badu siwahu ba a bauta ma waninsa haka annabi yayi tai kuwa har aka fatu makkata aka kore dukkan wani kafiri daga makka da jaziratul arab ma fa in tawo idan sun hanu an shirki gabarin shirka fala ta'tadu alaihi kar ku shishigi akan su dalla ala kaza fala udwan ai itida'u bi qatli in dai har sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun bar shirka kenan to kar ku yaƙe su kar ku shishigi ku fara yakin su ko wurin su illa ala zalimin sai dai bisa azzalimai wani manin ta falaisa bi zalimin duk wanda ya tuke ma'ana ya hannu ga barin kafirci ya koma musulunci wannan ba azzalimi bane no haka fala udwa na ba shishigi alaiha kansa asharul haram bi shahril haram wata mai alfarma yana muƙabala da wata mai alfarma bi shahril haram fa kama qataluukum fihi kamar yadda suka ji suka yaƙe ku a ciki faqtuluhum ku kashe su bi mislihi raddun an yi raddi ne listizamil muslimina zalika don ganin girman musulmi yin haka wal hurumat a jam'u hurmatin ma jibu ihtiramu abin da ya wajabta a bashi al hurma kisasun akwai kisashi a ciki ko da yake an ce ba a kisa a cikin makka amma idan mutum ya shishigi a kashe shi a ciki yuqtasu bi misliha idan duhikat fa man yatada alaikum wanda ya shishigi akan ku bil qital ya yaƙe ku fil harami a cikin hurumin makka aw ihram ko ko kuna cikin ihrami aw shahril haram ko ko a cikin watannin da Allah ya haramta yi yaƙi a ciki to fa atadu alaihi to kar ku kyale shi don cewa ai ya yaƙe ku a cikin wata mai alfarma kuma ku yi shishigi akan sa ma'ana kurama bi misli ma ta da alaikum misalin abin da ya shishigi a kanku sun miya muqabalatuhu itida'an li shibiya bil muqabil bihi bi sura da yace fa man da alaikum wanda ya maku shishigi fa atadu alai a nasu ba shishigi bane me yasa aka kira shi da fa atadu alai a dan yin muqabala da man itada ne wattaqullaha ku ji tsoron Allah fil intisar wa tarkil itidai da barin shishigi wa alamu ku sani أن الله الله سبحانه وتعالى مع المتقين ينا تارد ما سطور الله من بالعون da taimako da nasara dole shekara ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ya yi dawafi a makka din suka soke hadaya to dama su mushrikan sun sharɗanta mashi bayan ya biya wannan umra ya zauna a makka kwana uku da wannan tafiyar annabi ya aure matarsa da ake ce mata maimunatu bintul haris bayan ya kwana uku sai zo ya zauna don yayi walima da iyalinsa da ya abura a wannan lokacin sai suka zo suka ce to kwana uku ba yayi ka fita kwana uku yayi to ka cika alƙawari to annabi bai cika alƙawari ne sai ya fita da yi waliman da ita ba sai da ya fita bayan gari wa an bi ku ciyar fi sabilillah a cikin tafarkin Allah na aji to Allah ya ce wal hurumatu qisas din nan wa taqullaha wa alamu annama al-amtakid wato ana so a fahimcewa shi amana abu ne mai tsada ha'inci abin banza ne yanzu an kaɗu shari'a musulunci idan aka yanke ma mutum hannu aka yi shishigi aka yanke ma mutum hannu to abin da za a biya dinari ɗari biyar to wannan hannun ne kuma in ya saci rubu'in dinari aka yanke shi wannan hanin wanda za a biya dinari ɗari biyar da yau ya saci dinari rubu'i mana a cikin ɗari biyar ɗin nan ka ɗauki ɗaya ka kasa shi hudu kashi ɗaya ya ɗauka kuma aka ce aka yanki a yanki ta to a nan shi ne wani bayahude ya ga wani malami yana cewa wai shi wani irin hukunci kenan na musulunci yadun bi khamsi mu'ayni asjudu fidiyat ma baluha qudiyat fi din fi rub'i dinari shi kuma ya amsa masa yace izdul amanati a galaha wa arkhasaha zillul hiyanati fa fahimi kilatul mali wai hannun da za a biya diyan ta da dinari 500 me yasa yau kuma yau ta zama banza aka yanke ta akan rubin dinari ce ai ba wani abu bane ai can lokacin da aka yanke ta tana cikin amana shi za ta zama tsada zillul khiyanati kaskancin ha'inci shi ya mai da wannan ta zamo mai arha fa fahimin hikimatul bari ka fahimci hikimar ubangiji mai kajin halitta yanzu da za ka gane yanzu da za ka kamo farawo sai ka ga yaro kankani yana ta shara mishi mari wanda in ba dan sata ba bai isa ba amma saboda kaskanci yaro kankani wanda in ya murde shi da hannu daya zai buge shi amma sai ga ana ta shara mishi mari yana wayo wayo wayo wayo me yasa zillul khiyanati kaskancin ha'inci wanda ko inda yana cikin amana ne kana kai kai ma ka fara kai ma ka fara ga dake shi to saboda haka ha'inci ba ya da kyau Allah subhanahu wataala yake ga musu wa an da kokociyar fi sabilillah a cikin din Allah ba'atihi al-jihari wa ghairihi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku ruwa halaka wala tulqu bi aydikum ma'ana anfusikum kanunku alqur'ani na fassara aidu da anfusu kamar yadda ya faɗa a wani aya fa bima ba ma asabakum min basibatin fa bima kasabat aydikum ay bima kasabat anfusukum ne kaga nan Allah subhanahu wataala bai yadda ka ga halaka ka kai kanka ba a'a ai ko da aka ce zaka mutu kullu nafsin za'iqatul maut ka za ka zo ta same ka mana kawai ka ji ana faɗa da makami ka ɗauki gariyo ka koma ka je in ka je layar hana da mai ka mai kawo ka yau an kira ka ma ka je baka sha da daɗi ba balle ka kai kanka mala'iku ka kira fa su ɗauko ka ka je lami lafiya ka sha da daɗi tambayan naya yau kuma sai ka kai kanka ka san ka kaɗe to wala sun ƙubi a ibi kuma ila ta halaka in ka ga halaka danna da gudu sai dai in ta same ka ila talaka bil imsaki anin nafaqa kuma kar ka rike ka daina ka da rike gabanin ciyarwa fil jihadi a cikin jihadi au tarki ko barin sa ma'ana kar ku ki ba da dukiyan ku a je wajen jihadi rashin jihadin zai sa kafirai su yi karfi don kafirai kullun tattali suke yi to kuma ku dinga zuwa jihadin ku ba da dukiyan ku rashin ba da dukiyan nan zai karfafa abokan gaba ku jefa kanku ga halaka wa asinu ku kyautata bin nafaqati wa ghayriha inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautata ayyuki bu yana saka musu
wa atimmu al-hajj wal umrata lillah fa in usirtum famastasara min al-hadi wa la ta'luqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahillah فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فمن تيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتم الحج كتك حج والعمرة دان عمرة لله أدوهما كبادس بحقوقها بحقوقهما ده حقوقنس معنى حقوقنس حج aiki ne na jiki da dukiya ya haɗa da jiki da dukiya to Allah ce ku ba da shi yadda haƙoƙinsa yake fa in awsirtum idan aka tsare ku munitum an itmamihima kun ɗauko har ma da haji sai aka hana ku cikawa ma'ana ko abokan gaba suka tsare suka hana zuwa hajin to fa mastaisara min alhadi alaikum abin da ya sawwaka na hadaya ya tabbata akan ku wa huwa shine shatun akuya sai ku yanka akuya shikenan Allah ya gani kun riga kun yi har ma yau abokan gaba kuma sun tsare wala tahliqu rusakum amma karku aske kanunku ai la tahallalu karku warwaye hatta yabluga alhadi har hadayan nan almazkuru abin ambato ya kai mahillahu wurin halaccin yankawansa haisu yahillu zabahu wa huwa makanul ihsar shine da ake cewa hatta yabluga alhadi mahillahu sai malamin suka ce ina ne mahillahu din yace wa huwa makanul ihsar inda shafi imamu shafi yace inda aka tsare kadin aka hana ka to nan ne mahillahu din tunda ba barka ka kai ba sai ka yanka kawai bai zuwa bi za a yanka a cikin sa bin yace tahalluli wai baruqa raba ala masakinihi bisa masakuin wurin wa lugo ya aski wa bihi halul tafata ya hasulu tahallul faman kana minkum marilan wanda ya zama bai da lafiya cikin ku aw bihi azan ko yana da cuta min ra'sihi a kansa ta tsamlin kaman yawan kwarkwata a kansa yana yawan cizon sa ya zama cuta wasu da'in ko ciwon kai mai tsanani fa halaka sai ya aski fil ihrami a cikin harma fa fidyatun alai shi ma fansa ya tabbata kansa dan da zaran kai harma da haji ba a san kowane gashi ya kare a jikinka hatta kumba ba a yankewa saboda haka ba dama ya aski wannan lokacin wanda ya aski saboda wannan lalura kamar yawan kwarkwata saboda a wancan lokacin ba irin yanzu ne na tsafta ba mai yiwuwa mutum ya shiga harman ma tun kamin kwana goma ko ashirin ba dama ka yi wanka ka gurza jikinka ba dama haka nan dai wankan ma dai ga yanan dai to in ka yi haka din sai kwarkwata ya dame ka ka aske ko ko ciwon kai mai tsanani saboda yawan gashi to fansa na kanka min siyamin azumi na kwana uku aw sadakatin ko sadaka bi salasatu asikin da sa'o'i guda uku min ghalib qutil balad daga marin jayen abincin garin ya bayar alati ta masakin bisa masakai uku ma shida aw cikin koko a yanka akuya ai ai zam shatin wa aw din nan li takhayri da yace aw sadakatin aw nusukin a a in sadakan zaka yi yayi an baka zabi ko kuwa zaka yanka akuya yayi nam aure ta khairi wa riga bihi man halaka li ghairi udrin an iskar da wannan hukunci ga wanda ya aske ma ba wani hanzari li'annahu domin shi aula shi yafi dacewa da yin kafara wa kaza man istamta'a bi ghairi halqi haka nan wanda ya ji dadi ba tare da aski ba kadibi kaman sa turare wallan su koko yana cikin halin ya dawo ya cire rigunan sa ya sa wando da riga wadini ko ya sa mai da udrin saboda hanzari aw ghairihi ko waninsa sa bai za amintun idan kun amince ga abokan gaba bi an zaba aw lam yakun ko babu faman tamatta bil umrati duk wanda ya tamattu istamta bil umrati bi sababi farajihi saboda gamawansa min hada gari bil mahzurat ihram ila al hajj zuwa hajji ila al ihram bihi bi an yakuna harama yayi harma bi hada ita bi ashhurhi fama saysara min al hadi abinda ya wasawwaka na hadaya ya tabbata alaihi akansa wa huwa shatun shine a ita ce akuya yazbahuwa da zai yanka ta badal ihrami bayan ya harma bihi da shi wal ablalu abun da yabi yawman nahr ranan suka kasan haji da yake nauyi uku ne akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifradi ma'ana tamattu'i abin da yasa ake yanka a ciki shi watannin haji wata ne guda uku daga shawwal ne zulqida zulhajji ma'ana tun daga farkon shawwal watan haji ya shiga zulkadi ciki kaga kwana 60 kenan ga goma na zulhijja kwana 70 kenan duk wannan lokaci mutum ya iya harba da haji amma kamar cikin ramadan ba lokacin harba da haji bane ko kamin ramadan din to kaida idan mutum ya shiga harami ya je maka kuma aikin haji to in ba don wannan dama da aka samu ba ba dama ya cire wannan haramin har zuwa ranar da zai aikin haji din to sai Allah ya bada dama idan ka shiga har ma da niyyan umra kawai to in ka je ka gama umran maimakon ka zauna har lokacin haji yayi sai a ce to an baka dama ka ji dadi don mayafin dan wahala ne to cire mayafin ka sa riganka ka sa komi naka inda iyali ma koma zai komi za uku ba damuwa to wannan jin dadin da aka ce kai shine aka ce to sai ka bada akuya akan wannan shine ake ce tamattu'i shi ko kirani shine idan ka ɗauko harma na al'umra sai ka haɗa da haji gaba ɗaya kamar ka su a cikin aiki ɗaya a wannan lokacin in ka zo da kirani za ka zo ka yi ɗawabin kudumi ɗawabin na kudumi da ɗawabin hajjin da ɗawabin umra sai zama abu ɗaya da sa'ayin hajjin da sa'ayin umra sai zama abu ɗaya sai a ƙara da sa'ayin safa da marwa to shi ma wannan za a ba da hadiya ma'ana za ka yanka dabba amma idan ka zo kai niyan harman haji ne kadai sai an gama ka yi umra to wannan babu da ba komai ba wani dabba da ya waje ba a kanka to shi ba ko da ya zo kaga duk wanda zai je zai je bayan shawwal ne idan ya je bayan shawwal ne idan ya yi tamattu in nan yayi umra ya warware dole ya yanka amma mutumin makka ban da shi in mutumin makka yayi ko ko a'a yana zaman makka ya dade a wajen to wannan ba laifi akan shi to shine Allah ke faɗa wa man tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid wanda bai samu ba ba al hadi afa li faqdihi ko an rasa aw faqdi samani ko ya rasa kuɗin fa siyamu salasati ayyamin fil hajj azumin kwana uku ya wajaba kansa a cikin hajji ai fi halin ihram a cikin halin harma bihi da shi فيجب حينئذ أن يحرم قبل الصابي يا وجب wannan lokaci ya harma tun gabanin rana na bakwai na Zulhijja wala balala abin da bi qabla sadis gabanin shida mana sai harma kenan tunda ana fita ranan takwas ne to shi harma tun kamin shida wato biyar din kenan da shida da bakwai sai azumin wannan kwana uku din qabla sadis li karahati sawmi yawm arafata don karhancin yin azumin ranar alfa ga wanda yake haji wanda yake haji baya azumin ranar alfa wala yajuzu sawmuha kun bi halatta ya azumin ayyama tashriki ba ala asahi qawlai shafi bisa mafi ingancin maganar shafi idan ya yi a can wa sab'atin bakwai idza raja'atum idan kun komo ila wadanikum zuwa wurin ku makka aw ghairiha ko waninta wakila an ce ma'ana idza raja'atum iza faraktum min a'malil hajji idan kun gama ayyukan haji kamar yadda ake zuwa haji in an gama akan samu kwana ashirin ba wani kan samu kwana goma to in an ce iza raja'tum ba ana nufin iza raja'tum ila wadanikum zuwa garin ku a dole haka ne ba idan aka gama dai ayyamu tashrik aka gama wannan jiban in ka dawo cikin wannan kwanaki sai kai bakwai din wa fi iltifatun ayyul ghaiba tilka asharatun kamilatun wancanan ka ga uku ga bakwai wata goma kenan cikakku jumlatun ta'kidin lima qablaha zalika al-hukm al-mazkur wancanan ka hukunci abin ambato min wujubil hadi na wajabcin hadaya aw siyami ko azmi alaman tamatta bisa wanda ya tamattu'i liman lam yakun haluhu hadir al-masjid al-haram ga wanda iyalinsa ba su zamo suna halarci a masallaci mai alfarma ba bi an lam yakunu ala duna marhalataini ko kuwa tsakanin makka bai wuce marhala biyu ba min alharami inda shafi fa in kana idan ko a iyalinsu suna gab da makka ne bai wuce marhala biyu ba fala da ma alaihi ba jini a kansa wala siyama ba azumi wa in tamatta ko da ya tamattu wa fi dhikri al-ahli ish'arun bi istidan da yace liman lam yakun haluhu halil masjid al-haram kar ka dauka to ai an ce wanda iyalinsa bai masallaci mai albarma to ni na zo da iyalina a to na zo da iyali na ba shikenan ba ba shi ake nufi ba ana nufin kana zaune a makka din ne wallawa qama qabla shurur hajji da zai zauna kafin watannin hajji wala min sada amma yana kiran hajji ne bai zama mazauni ba wata mata ayyuka matu'i fa alaihi zalika wa huwa ahadu wajhaini dayan fuskoki biyu kenan a wajen shafi wasani magana na biyu la babu wa alu kiran wal alu shi cewa alu din nan kinayatun anan nafs وليك عن نسكر بالتمتع فيما ذكر بسنة القارن وأن القرآن يكاو قرانة دائمة هدايا تمتع أما قراني بيكاو شباتو أما حديث من ذن الله يا كاو يا نسكر دمي قراني شيما ذي بعد هدايا كما يد مي تمتع يبار وهو من أحرم بالعمرة shine mutumin da ya harma da al'umra da haji ma'an tare ko kuwa ya yi niyyar al'umuran ne yurkilar hajji shigar da hajji alaiha kan ta kamar tsawafi gaban tsawafi wata kowa ku ji tsoron Allah fi ma ya murkun cikin abin da Allah yake horon ku da shi wa yana ku yake hannun ku anu gabarinsa wa alamu ku sani an Allah Allah shadidin liqab mai tsananin hukuma ne
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد تقوى وتكون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما عليكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين العاج- أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
alhaji ashurun ma'aluma shi dai haji lokacinsa watanni ne sanannu shawwal wa dulqadati wa ashr layalin min dhilhijja wakila an ce kulluhu dukkansa kaga akwai miƙati akwai zamani akwai makani wato wannan ana nufin cewa na lokaci ne shine shawwal dhulqida dhulhajji waɗannan su ne na makani na zamani makani kuma shine akwai wuraren da annabi ya iyakace cewa mutanen wuri kaza daga sun zo wuri kaza su ɗau harma a wajen ma'ana baiwa ce za ka haji ka ɗaura harami daga nan bai yi ba sai ka je inda aka ce maka ko da yake mu yanzu a nan ƙasar samu mukan wuce shi a sama ba dama ka samu jirgin sama zai zo wurin hakan gaya muku ma cewa an zo wajen harma ɗin to sai ka sauka jidda sai kai to Allah subhanahu wataala yana gaya maka shi ne haji ba kowane lokaci ake ba al'umra ne ake kowane lokaci idan za ka yi haji sai dai a cikin waɗannan wata shawwal zulqa'da ashru rayali shine ake ce ma haji amma in ba a- in- in ba wannan lokacin kai ba ba kai haji ba ai arfa na nan har yanzu yanzu ka je ka tsaya arfa yau ai ba zai yi ba